za mu amsa sai sanarwa da za mu yi insha Allah. Tambaya ta farko wannan bawan Allah ya ce, shi kam tabbas jin wannan hadisin yana da matuƙar buƙatar mutuwar shahada. Ya yi wannan niyya yana fatan Allah ya masa arzikin haka. Ya ce ana cikin wannan yanayi sai barayi suka zo gidansa misali sai suka ce ya ba su miliyan ya ba su miliyan biyar a cikin kudinsa yana da kudi miliyan goma yana da kudi miliyan goma suka ce ya ba su miliyan biyar ba wai don sun san yana da miliyan goma ba yana dai faɗa ne cewa yana da wadatattun kudin ya yi kamar zai ba su ya ce kai to in sun kashe shi ma shi ya yi shahada to zai iya kin ba su kudin nan in ya so in kashe shi ma za su yi su kashe shi ya yi mutuwar shahada kuma hakan bai yi laifi ba a wajen Allah kuma idan sun kashe shi din ya yi mutuwar banza ne ko ya yi amsar ita ce abu ne mai sauƙi duk wanda yake da wani abu da imallaka nasa ne halak malak wani ya zo ya ce zai yaƙe shi ya karɓi wannan abu sai ya ƙi ya ba da wannan abin ta ƙoƙarin ƙwatar hakkinsa da riƙe abin da ya mallaka sai aka kashe shi ya yi mutuwar shahada hadisi ne ƙarara man kucila duna malihi fa huwa shahid duk wanda a ƙoƙarin kare dukiyarsa sai aka kashe shi ya yi shahada dukiya ko akuya ce ko waya ne ko riga ne ko agogo ne wani ya ce zai karɓa ka ce wannan agogon in ka karɓe shi hannuna to na zama gawa kuka yi ta fafatawa ya burma maka wuka ya kwantar da kai ya kwance ka yi shahada wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi don kare mutuncinsa yaga za a keta mai mutuncinsa ai mai kace kace yace shi ko zai kare mutuncinsa ko ya mutu ko ya kare mutuncinsa wa huwa shahid in yaga yana da karfin imani da dakiyar zuciyar da zai iya tsayawa ya kare mutuncinsa ya yadda da a zubar mai da mutunci wanda ya mutu to ba mutuwar banza ya ba ba wai shahid kamar misali mutum ya zo gidanka ya maka sata kuma ya ce sai yi zina da 'ya'yanka 'yan mata ko kuma yi zina da matarka iyalinka a gabanka sai ka ce wallahi mutuwa ɗaya ne ko ni ko kai kuɗi dai ka sata jika amma ka zo ka ce za ka yi lalata da iyalina ko ɗana ko ɗiyata nan kan ko baka isa ba suka yi ta bugawa har sai da suka kashe shi ya yi shahada da rayuwar kaskanci da ya ga kaskanci a idansa wani ya zo yana tafiya a mota yan fashi da makami suka tsare shi da shi da iyalinsa ya yi guzuri ya cika buɗin mota da 'yan yaransa ƙanana suka fidda shi suka caje shi suka ɗebe duk kuɗinsa da komai da komai ita ma matar suka ƙwace gwalagwalanta 'yar jakarta duk suka ƙwace kawai sai wani a cikinsu sai ya ce wa matar fito ke kuma sai ce aya dai me za ka yi sai ya ce ta kwaba kayanta zai zina da ita ya ce wallahi baka isa ba ya ce ba bindiga ba ko tsurar wutar ce a hannunka ya ce wallahi baka isa ka taba mai iyali ba ya ce kaga mutuwa ɗaya ne zan rungume ka zan cije ka har sai na mutu suna hayaniya sai ogansu a can sai ya jiyo kai kai ya aka yi haka ogansu ɓarawo shi ne sai ya ce shi mutumin da za a yi wa ta'addanci wa iyalin nasa sai ya ce yaranka ne ya karɓi kuɗina ya nuna min bindiga ya karɓi kuɗina ya karɓi kuɗin iyalina kuma wani yanzu zai kwaɓe iyalina a gabana ya zina da ita na ce nan kuma bai isa ba shi ne sai shi ogan ya juya kalle shi a ci kai ɗan iska ne mu harka mu kuma rashin mutunci a ciki ka gane ashe kai dan iska ne mu harkar mu ba rashin mutunci a ciki kaga ashe wai shi barawo ne satan ba rashin mutunci bane amma ka yi zina da matan mutum rashin mutunci ne to almuhim irin wannan kaskancin sai mutum ya ga bai zai iya dauka ba ko ka fafata ko ya kashe ka ko ka mutu damu ba za ka iya ƙara kwana ɗaya ba bayan abin da Allah ya rubuta maka man qutila duna irdihi ko taba mutuncinka ko duna ahlihi ko duna me da hadisi ne yadda yazo ko wa shahid da haka wannan bawan Allah idan ya rike kuɗinsa suka fafata yayi mutuwa wallahi ba mutuwa banza ya bi mutuwar shahada ko ba shi kadai ba ko ma me ko wannan abun wani yace zai karban maka kaga cewa ba za ka bayar ba kaga cewa duk da ake cewa a ka bashi ka huta ka wuce kaga kawai kai ba za ka iya ba kawai zuciyarka ba za ta dauka ba to ku buga in ko shi ko kai in ka kashe shi ka kashe banza in ya kashe ka kuma ka samu aljanna in ka kashe mutum a irin wannan yanayi ka san banza ko damu hadar ka ɗirka masa bindiga a makogonansa ka kashe banza ko ka samu wuka ka yanka shi yankan rago ka yanka banza komi babu babu komai a wajen Allah kuma hukumar ma in ba a zalimar hukuma ya kamata ta maka kyauta ma don ka rage mugun iri a bayan ƙasa ƙwarai da gaske da ƙarshe muna sanarwa akwai wata baiwar Allah da take taimaka mana wannan masallaci tana taimaka wajen kawo bishiyu ana dasawa ba ta da lafiya tana cikin larura iyalin sarkin dutse ne tana cikin ciwo har ma an fita da ita ko to ai mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita alaƙar mu da ita taimakon addini da take ita kuma Allah da ya mata taimako bishiya ita kuma take siya sai ta kawo ta ce a daddasa a samu inuwa a yi sallar idi a yi sallah a amfana ɗalibai su amfana ita kuma kaga abin da ta zaɓa kenan to kaga ko ba komai ta samu albarkacin addu'a Allah ya ba ta lafiya ya ba mu lafiya duka abu na ƙarshe muna da ta'aziyya da jajantawa dukan wannan jami'a gaba ɗaya da kuma yan uwa ɗalibai akwai ɗan uwanku ɗalibi abokinku Abdullahi Umar ɗan political science ko sociology Abdullahi Umar ɗalibi ne matashi ɗan sociology level 300 mutanen banza a wannan gari na Kano suka sulkuma masa wuka suka kashe shi akan waya a yanzu kuma masallaci take gaya wani management na jami'ar Bayero University Kano za su yi tafiya takanas ta Kano har zuwa garinsu za su je su musu ta'aziyya wa iyaye a maimakon ku ɗalibai. muna addu'a wa Abdullahi Umar da kuma malamai da lakcirori da ma'aikata gaba ɗaya da shugaban jami'a gaba ɗaya da tsohon da sabon duka. Muna addu'a wa ɗan wannan ɗan uwa Abdullahi Umar ɗan sociology level 300 da ya rasu Allah ya karɓi shahadarsa. Allah ya yafe masa wannan waya wannan waya Allah ya nuna masa ita a gidan aljanna ya je ya ɗauko ta daga can ya haɗu da hurul il ka amsalin lu'lu'il maknun shawara ɗazuma a ƙofar kudu an yi wa wani sallah a ƙofar kudu ta kano an yi wa wani sallah shi ma da aka birma masa wuka saboda waya aka karɓi wayarsa sun kashe shi shi ma yana barzaku kenan wannan abin da yake nunawa yanzu a kano mutane sun samu dama samari ko mutanen banza ko barayi sun samu dama suna yawo da wukake suna burmawa mutane suna karban wayarsu kuma yaro ne karami dan 17 18 ko dan 21 23 zai tsare ka yanzu da ana cewa kawo waya ko in soka maka yanzu sai sun burma maka ta shiga sai su ce kawo wataƙila ka miƙa kana cikin jini wataƙila kana kwance su zare wayar yanzu ba sa ma jira sai ka ƙi bayarwa ko ka yi rigima wallahi wallahi abin da yake nuna wannan raunin gwamnati wallahi raunin tsaro ne idan mun zagi federal government akan rauninta na barin barayi yan barayin daji da kidnappers da suke sace mutane da kaza akwai abun bakin ciki abun ɓacin rai abun ciwo a ce a garin Kano a tsakiyar birni ba zai iya ma kofar sarki ko kofar kudu ko ina ba inda ba a kwacen waya a Kano babu in kai wasa ma da ba dan gidan gwamnan shi ma kule shi suke da daddare ba to da a titin gidan gwamnan ma za a iya burma ma wuka a karbi a karbi wayarka na'am duk wanda yace zai iya shugabanci ai zai iya ko sai yayi kokari yayi abu da zai in gwamnati za ta ware biliyoyin kuɗi ta ɗauki ma'aikata na gaskiya ba na ƙarya ba a ba su kuɗi su yaƙi waɗannan mutanen banza to ba ta yi asara ba amma abun ya zama rampant ya zama ya zama ya zama ruwan dare akwai akwai akwai ɗaiɗaiku ana cewa ko anti menene snatchers ko me a bayan anti daba akwai pond snatchers ko wane ne wani suna dai da ake samu su ba su yi sama a yawan Kano bai su yi sama malam yanzu da asuba duk wanda zai hau a daidaita sahu a asuba ya ce zai tafi Amina Kano daga nan Yusa ko gadan kaya ko Tal'udu ko ina ko ya ce zai je Murtala ko zai je Nasarawa ko zai je Kurna yana cikin bala'in hadari a daidaita sahu a cikin gari a fili da asuba kai ba mamaki mai a daidaita sahu ma barawo ne dan fashi ne fashi yake a garin nan da asuba kuma wannan na faɗi wannan a gaban mai girma kwamishinan 'yan sanda mun yi taro da shi sako ya kai masa na faɗa a gabansa kuma ya yi godiya ya ce za su ɗau mataki na ce a garin nan da asuba a kano ake fashi da makami da adere da sauro kun ga can ana kukan barayin daji an ƙi bin hanyar zamfara saboda barayi an ƙi bin hanyar maiduguri saboda kaza an ƙi bin hanyar kaza to yanzu a cikin gari tsakanin magariba isha'i bayan isha'i da rana renin hankali da rana a garin nan da rana a gosulo kai gadar da tafi kowace daraja gadar gidan gwamna gadar gidan murtala gadar ina ne a nan a kofar nasarawa wallahi tallahi malam barayin waya suke zuwa su datse hanya ana kallon kowa da buhu suke yawo da buhu da wukake da guduma mota ka kana cikin AC a buga gilas ɗinka ga wuka a zane a ce ka sai daga mutum yana sauke gilas ga AC yana dukan sai ya ɗauki waisa mai tsada ya ɗauka ba yara ƙanana ƙananan yara to yanzu gashi nan suna ta kashe mutane kashe mutane jiya din nan wani aka tsare shi yan sanda suka tsare shi a irin checkpoint din nan da dan babur ɗinsa yana sauri ya baro gurin sana'arsa zai tafi gurin iyali sai ana caje shi suka caje shi sai suka ga wuka sai ya ce da shi me wannan sai ya ce a me ka gani yalla bai yi bayani da kanka ya ce wuka ya ce kwarai ita ce ya ce tunda ba za ku iya kare mu ba ai dole daga kasuwa na fito akan wannan wayar ta ta dubu talatin da biyar da in bari ka kashe ni gunda in fara kashe ka tukuna na karisa da isi gifari wallahi dan sandan ya gaishe ce gaskiya ka yi kokari ka kare kanka yanzu ta kai ga mutane in za su fita a motar sai su fita da wuka to wasu yanzu bindiga za su fita da shi wasu kuma irin bom wannan din nan abin nan yan sanda din nan wannan tear gas din nan shi suke sai wanda ake tsirta mutum a idansa shi suke yawo da shi to wace irin rayuwa ce daga nan za ka tsallaka bakin titi baka isa ba sai wani ya tsare ka ana ana wucewa fa ana kallo wai kawai wai saboda mutuwar zuciya wai da mutum ya zare wuka wai sai mutum ashirin sai ruga da gudu wajen ya zare wuka wajen shoka mutane zai ban za kawai baka da hankali baka zuwa ka rungume shi ka rungume shi ka ce kai zai rungume shi zo kama ko kuma kuku hudu shi ne da wuka wani ya shahada ya rungume shi ya caka maka ba komai kayi shahada ko kuma ku samu in kun karba sai ku yanka shi ku masa yankan rago ku dora wukar ku kira kwamishina yan sanda ku ce yalla mai ga kayanka ka zo ka dauka na rantse da Allah idan hukuma ba ta yi haka ba kuka bari mutane suka fara daukan mataki a hannunsu garin zai rikice a daidaita sahu yanzu a garin nan fa sai mu ce da ku a daidaita sahu yana satar waya yara sun burge kwarai da gaske yanzu ba magana fatawar addini nake ba tukunna na yi zafi ku kyale ni tukunna yanzu in suka kama ka kasa ciwo su rugurguje ta su sa mata wuta su kone kai kuma su aika ka barzaku me yasa saboda hukumar ta gaza ba za ta iya yi ba yan sanda ba su da yawa ku dauka ku dauki yan sanda ake kashe kuɗi a banza ba ga dan kwallon ana ba shi naira miliyan ɗari da hamsin ba a dauki yan sanda mana ɗauki mobile mana a ɗauki civil defense mana a ɗauki kaza wannan kudin mutum nawa za su ɗauka da yawa za su ɗauka idan babu jami'an tsaron ana cewa an yi kaɗan an yi kaɗan lallai jami'an tsaro sun yi kaɗan tabbas babu jami'an tsaro sojoji kaɗan ne yan sanda kaɗan ne yan wa duk jami'an tsaron wallahi duk kaɗan ne kawai ma albarkacin addu'a dai da Allah yake karewa amma wallahi ba su da yawan da za su iya kare mu to gwamnati me yasa ba za ta dauke su ba ga yaran mu jobless suna zaune ba sa komai suna yaro a banza fa sai ya ta gudu daga nan fa sai ya je bata daga nisa ya fa mutu ya tafi bata da asuba ya dawo kyauta wai ko za a zo neman daukan soja wani gurin zama yake zuwa saboda ya rubuta wa kansa ga ba lada ga sai dai akwai motsa jiki ku dauke su shawarar nake barwa kun ga gayan da garin ya zama muna fatan muna addu'a Allah ya takaita ita kuma hukuma Allah ya bata ikon gane kuskurenta taimakon yan iska taimakon yan shaye-shaye goyen bayan su da kyale su yanzu ba a kofar kudu ko a tsakiyar gari ake fadan daba yanzu shekaran jiya a dorayi aka yi fadan daba sai da aka kashe mutum kaza shekaran jiya a nan nan titin dorayi yara kurin za su fito da wukake da makamai saboda ba sa jin tsoron ɗan sanda ba sa jin tsoron soja ba sa jin tsoron gwamna ba sa jin tsoron kwamishina ba sa jin tsoron kowa wallahi tallahi akwai masallacin da aka kawo mana rahoto wai yan unguwar yan iska wai sun kawo cewa kar a yadda a fita juma'a suka gaya mana ce duk mutanen unguwar kowa ɗauki makamin sai fita juma'a ba shegen da zai hana mu zuwa sallar juma'a dan kowa da ban shi na ce kowa ya rike makamin sai fita za mu yi sallah wallahi suka shirya suka fita suka bude hanya shedanu kawai a bar shedanu suna shedanci suna shakiyanci yanzu wannan yaron yaro dan jami'a yana level 300 akan wayarsa ba wai wayar wani ba wayar taka ce wani ya birkma masa wuka kuma ya kashe banza babu wani irin tsaro da za a iya bincike ma a gane wa ya kashe shi an kashe shi kawai sai dai aje sai dai aje a yi mai ta'aziyya kawai wanda a kasashen da aka ci gaba in kaza ka taka a hanya wallahi sai sun gane wa ya kashe ina intelligence din namu ina masu binciken tsaron namu ana ta kashe mutane kuna gani akan waya kun zuba ido kun kyale wallahi sai Allah ya kama ku wallahi Allah bai zai bar ku ba zalunci yayi yawa in ba ku gyara ba wallahi za a ga mutane su rinka daukan doka a hannunsu Allah wallahi ya za a kyale wasu tsirarru suna iskanci wa mutane suna shakiyanci suna aikin banza an kashe wannan an kashe wannan a waya waya ka bata fita dubu talatin wani ya birma maka wuka ya kashe ka kuma a kano garin musulunci garin jarumai Allah ya isa Allah ya isa zan ba ku shawara a ƙarshe tun da abin ya zama haka ku daina fita da waya bakin titi kuna waya ko kiranka aka yi duba dama da hagun ka leƙa ƙarƙashin kwalbati ba kowa sai ka ɗauka ka amsa wallahi ko shekarun jiya muna tafiya fa a mota muka ga wani ya zo yana bin sai taho da irin boxer ɗin da musu su uku akai sai sun zo daidai a dai sai suna dubawa suna wuce sai ya dawo baya sai ya wuce mu sai ya dawo sai wani ɗan wake ta malam waɗannan fa su ne ɓarayin waya yanzu ɓarayin wayan kala kala ne akwai masu tafiya a kafa akwai masu tafiya a babur akwai masu tafiya a da sau irin boxer din nan shi suke yawo da su su uku da haka da sun nuku a da sau ne da sun hange ka sai su zo daidai kai kamar za su yi ma overtaking sai ɗaya kawai yana ciki sai ba shi yake tuka ba sai mi kanu cap sai ya kwace wayar sai ya sa kawai sai ya kwana ya za ka yi ya gama da kai ba doka to ku daina karɓan waya ko yaushe kuma in dare yayi magariba ko isha'i ka saka wayarka aljihu sai inda ka tsaya sai ka karɓo wayarka a daidai sahun nan da kuke hawa ka duba waye a daman ka waye a hannu in ka san baka da basira za a iya ɗauke abu a aljihunka baka san an ɗauke ba sata aljihun gaba ko a ci shawa kai ka zuba mata yawo kana kallanta ka san cewa kana ganin wayar ka saboda yanzu wayar Allah ya jarabe mu komai namu yana cikin wayar komai namu yana ciki in an ɗauke ma waya ji za kai kamar ka mutu farkawa kawai kai muna roƙon Allah Allah ya fi wa Abdullahi Umar da sauran waɗanda aka kashe su a wannan sati akan harkar wayan nan ko muna roƙon Allah ka taimaki jami'an tsaron mu da suke kokari wajen magance waɗannan barayin waya ita kanta hukuma gwamnati muna yi mata addu'a Allah ya taimake ta ya ba ta ikon ɗaukan mataki ku tsaya ku yi aiki Allah muku albarka amma wallahi din ko bari ana cutar mutane wallahi ba wani mai mulkin da zai tsira gaban Allah Allahumma fashhad ya Allah ka shaida subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum